لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله اجمعين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومواصلة الدورة التي سيولد بها الله وأنا وزير سمعت الكتاب الكتاب الفتح قدمة الشيخ محمد أمين المختار التجري الشنقيطي يوم يتسر على تهور توانا قرأه كما وانا شيء جالسين تقص وانا شيء جالسين تقص نعاك ما لا تدور على الإنسان إن شاء الله تعالى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى بركة مودة ساكي هدوادكو أو أن دورة لمكي كانت مقدمة أضواء البيان في إيضاح, في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه wa rahimallahu jami'al muslimin wannan shi ne darasinmu ko zamanmu na takwas kenan a jiya mun tsaya wato a farko-farkon safha ta sha biyar kuma muka yi alkawalin za mu yi bayanin illoli da yadda ake gane illa a takaice ko ba haka muka yi alkawari ba to yanzu kuma sai nake ganin cewa tun da mun yi bayanin illa mun kai karshe game da shi abinda malam ya kawo can gaba zai sake kawo matsala mai kama da wannan to sai nake son mu wuce sai mun kai can sai mu kulla alaka domin karatu wani bi kulla alaka tsakanin wani abu da wani abu ya fi sauki bisa ga a ce daga shi aka fara sannan aka ci gaba a abari an cimma inda ke daidai da alaka da shi sai a alakanta su ba sani kuma fahimta kina da hakan za mu shiga cikin karatu kai tsaye insha Allah ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu a cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan farko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu duku gaba daya a safha ta shabir inda malam yace ina ganin inda zamu tashi wa min anwa'il bayan allati tadammanaha aidan nan za a tashi aiko to wa min anwa'il bayan yana daga cikin nau'i na bayani dama bayani dama larabci na sai malam Bahaushe ce bayani allati tadammanaha aidan wanda wannan littafin ya kumsa shine tadammana an yuzkara wuqu'u yuqu'u shay'in fil qur'an sai a ambaci wani abu ya faru ko ya abku a cikin alqur'ani thumma yuzkaru fi mahallin akhar kaifiyatu wuqu'ihi a wani wuri sai a faɗi yaya ne ya afku kuma yanzu an ka ce wane ya tafi yanzu misali a ce wane wannan unguwa ta zarya ko sai a ce wane ya je unguwa ta alikan tsoho an ce ya ji to kaga wannan an faɗi ya ji amma ba a faɗi ƙasa ya ji cikin mota ya ji cikin jirgin sama ya ji misali kaga wannan ba a faɗe shi ba to shi ne kaifiya don mu gane ba da wannan misali ka kaulihi ta'ala kamar inda Allah ce wa idwa adna Musa 40 laila wa idwa adna an ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambata ma mutane su kenan izkur uzkur idwa adna Musa 40 laila lokacin da muka yi mu annabi Musa alƙawali dare 40 idan muka duba akwai qira'a ta Abu Amr ibn al-Ala da Imam Yaqub da Imam Abu Ja'far sun karanta wa iz wa'adna Musa ya an ce wa'adna Allah ne ma'allin Musa alkawali wa'adna ya zan fa'ala kina sai da mutu kamar daga bangare biyu ne to amma annabi Musa ai ba alkawali ya ma'alla ba sai malamin su ce a'a Allah ya mishi alkawalin ya zo shi kuma ya dauka ma Allah alkawalin zai zo wa'adna wasu kace a'a wa'adna nan ba yana nufin daga tarafai ba yana nufin karfin alkawalin saboda daga wajen Allah ya zo tunda an ce fa'ala to sai a karfafa shi kamar yadda araba suke cewa aqabtul yussa ba ana nufin kai kai mai uba shi amma ba ana kai mishi amma ana so a karfafar da ma'anar wa rawadatu allati huwa fi baitiha rawadatu yadullu ala shidda mun ji wannan da kyau shi yasa irin waɗannan abubuwan su da buƙatar kira'o'in a san su a sai da za a taujihin su saboda kada ya zama to kullun in ka jo ta kira'a ko baka santa ba ko ko ka santa to me bambanci tsakanin wannan da wannan akwai wani littafi da ustaz dr fadil samar ra'i yayi ma'anil abniya ko wani kamar cikin alkur'ani ya dauko bina'i kaza kamar kalima kaza ta sarfu ga ma'anin da take dauka amma in mutum na so ya samu fadi cikin wannan ya nemi wani littafi da ake kira at-tarif fi ilmi at-tasrif na ustaz dr abdullah usta na kasar libya kowane wazani sai a cewa ma'ana kaza yake dauka to kaga an koya maka sanin shi kanshi bina'in yana daukar ma'anoni daban-daban mun ji wannan ko da kyau 40 lailatan kwana 40 ko dare 40 zamu ce sun mattakhaftumul ijla sannan kuka rike dan maraki min ba'dihi bayan annabi Musa na ana nufin min ba'di dhahabihi ba ana nufin bayan annabi Musa ya mutu ba tun an ce ba'dihi bayan shi bayan ya mutu bayan ya tafi bayan ya juya ya ba da baya duk ba ai bari ba'dihi an kace to sai ka ce ba'da dhahabihi domin ba'dihi tana iya nufin kacin wani lokaci mutuwa da Allah kawo kissar annabawa a cikin suratul a'raf لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم وإلى عاد أخاهم هودا قصة بيو قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لأك كارثي أكتي ثم بعثنا من بعدهم موسى mun turo bayan su annabi Musa ba ana so da sun shudi to nan ba irin wannan bace من بعده وأنتم ظالمون كم أشاء آية سورة البقرة آية 58 الآية سيما لن يتشي فإنه شيء الله سبحانه وتعالى كنن لم يبين هنا بيبين بكيفية الوعد يعني القول يكسن بها دوتنا درا هل كانت مجتمعة shin an hada su ne lokaci daya au mufarrata an gari ko koko an rarraba su shin dunkule aka yi su ya aka yi su dai an ce 40 lailata malin ya ce walakin na hu sai dai shi allah bayyana ha ya bayyana fil arafi a cikin arafi da ƙaunihi wa wa'adina musa 30 lailatan an gane ko can ma akwai wa'adina sai ka isi kira'o'in su ma ga shi da abu amur da yaƙub da abu jafi sun karanta wa'adina musa 40 laila wa atmamna ha bi ashirin fatan ba miƙatu rabbihi 40 laila kaga ashe sai da aka yi talatin sannan aka yi goma nan ya wato sai da manto kamar can ya zo mujmal nan ya zo mufassal na fata mace ne cikin bakar arba'in na laila an faɗi abuwa ba faɗi kaifiya ba amma da ku an faɗi kaifiya ilmul kaifiya wa min amsalatihi sannan kuma da Allah ce sun mattakhaftum al-ajla min ba'dihi malaman tafsirin alqur'ani suke cewa sai aka shafe ilaha asali ce sun mattakhaftum al-ajla ilahan min ba'dihi duk cikin qur'ani babu inda an ka ce an ka kawo ijil an ka kawo ilaha saboda bai sun ce a kira shi Allah innal ladina takhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya kaga ba ce innal ladina takhadhu al-ijla ilahan ba an gane ko يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات ثم اتخذوا العجل إلها an gane ko malam yace to min amsalatihi yana daga cikin misallansa misallansa qawluhu ta'ala fa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa aghraqna ala fir'auna kidan sai muka nutsar da mutanen fir'auna wa antum tanzurun alhali kuna kallo suratul baqara aya wato ta 50 kenan an ce an nutsar malam yace fa innahu bayyana kayfiyata ikhraqihi Allah ya bayyana yadda aka nutsar da fir'auna lahum gare su ikhraqihi kinan lahum gasu bani isra'il fi mawadi ukhra a cikin sura ya an ce lahum gare su su bani isra'il ya bayyana musu abda aka nutsar da shi kuma sai zaman tutun da an bayyana musu ai an bayyana musu da qur'anin gare mu ya sauka su ma tana an yi musu bayani a cikin at-taura an gane ko ka kaulihi kamar inda Allah ce alidrib bi asaka al-bahr fanfalaqa fa kana kullu firqin qattawdin azim muna isar muna karasar da ayoyin wani lokaci ko da malam shi bai karasa ba suratul shu'ara aya ta 63 al-aya wa qawlihi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa kaga ne an ce dai akhraqna an nutsar ya aka nutsar da fir'auna sai da wasu abubuwa suka faru fa atba'uhum mushriqin falamma tara al-jam'an qala ashabu musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin an gane ko fa auhayna ila musa an idrib bi asaka al-bahr fanfalaqa fa kana kullu firqin qattawd al-azim ashe sai da abin ya buci sannan kuma sai ga hanya hanya ba a hudu yadda take ba tun daga al'ada idan ruwa suka janye ga wuri sai zama tuyar da ɗanyi ko ba kai tsaye ke bushewa ba amma Allah ce fadrib lahum tariqan fil bahr sai Allah ce yaba sam yana jayewa kuma wurin na bushewa ka ji mu'jiza ta alqur'ani sannan kuma da annabi Musa ya tafi me yasa bai buga sanda ba a game da fir'auna sai Allah ce a watrukil bahra rahwa bar shi a matsayin yadda yake kwanci bayan wannan da za a nutsar mi ya faru ba a yi bayani ba sai Allah ya yi bayani shi a cikin surat Yunus hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin ashe musulunci yana da tsada fir'auna ma karshen rayuwa ta abin da ya guri kenan kai ko Allah yake musulmi kana ga musulunci ba ko mu bai tona shi yasa sanin yadda an kai kaifiya abu shi ma wani abu ne to galibi zaka iske malamai suna kashi a karkashin mujmal da mufassal wuccan ya zo a dunkule na an fassara shi shi ko nan balla sai ce kaifiya duk in ka hankalta wani lokaci kamar wani lokacin abubuwan da suna kusan juna ko da ba a ce ɗaya bane ɗari bisa ɗari mun ji wannan ko? tau da an ka ci fadar lahun tarikan filbahar ya basa suratu taha aya ta 77 al'aya min hadal qabi yana daga cikin irin wannan nau'i shine al-qabi an yuzkara wuqu'u amrin a ambaci wani abu ya a wani al'amari an gane ko wani al'amari an yi umarni da shi na al'amur ba ana nufin sha'ani ba akwai al'amuru ana nufin sha'ani akwai al'amuru ana nufin umarni to sai ka bambanta tsakanin su yan an ka ce al'amuru ana nufin sha'ani jam'in shi al'umur yan an ka ce al'amuru ana nufin fi'ili amri ba da umarni jam'in shi al'awamir shi yasa malamin tafsir sai su yi sabani fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri fa'fu ku kaura kai ko yafi wasfahu ku kaura kai hatta ya'ti Allahu bi amri har sai Allah ya zo da al'amarin sa to wani al'amari wasu ka ce nan al'amru bi ma'ana ash-sha'n sai Allah ya zo da sha'anin sa jam'in shi al-umur to ko sai Allah ya zo da sha'anin هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حشد مترى ويعني كأهل الكتاب ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانهم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره سي الله ذو شأن أنت أقول كي تسيلون لو كتيني شأن زيزو سي الله بار بياني هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وأظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا da sauran ayoyi wa anzala alladhina zaharuhum min ahli kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa ko kuma al'amru bi ma'ana wato jam'in shi al-awamir wanda yake na umurni ne to shi ba ya zo قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أن يدهم مسافرون أمرين قاتلوا الأمر shi yasa kaji malaman tafsiri sun yi sabani ka yi kokari ka san me dalilin da yasa aka yi sabani kuma yana yawan maganganun duk kowane akwai dalili akan sa amma sai ka zo ce kai baka yarda da wannan ba kaga idan da ka san ma qur'ani ya tabbatar da wannan kace baka yarda da shi ba kaga akwai matsala Allah ya gane da mu mun gane wannan da ke ko to ma da to nan wuqu'u amrin wanda al'amru ne wanda jam'in shi awamir ne an wani umurni an ba da wani umurni min ghairi ta'arrudin ila qawlihi waqa'a ba tare da ayat ta yi bayanin shan abin ba ya abu awwalan kai tsaye bitan jizin shi ne waka a awwalan shi ya abu ne bitan jiz a tanjiz shi ne a ce sha yanzu magani yanzu in ji malam bahaushe kuma karan bari shi ne tanjiz talakun munajjaz an gane ko kai tsaye ba ka kautawa shirle sha in ji baturi an gane ko au ta'liqin ko ko bi ta'liq ya ce ta'liq asin ta'liq shine rata ya abu an rata ya abu allaka sayf ya ya ta takobi na fata an fahimci ni ko kuwa abin nan ta'aliki ana nufin shan abin ko sai zuwa gaba future ne ko ko ya riga ya abu future al-mustaqbal thumma yubayyanu zalika sai Allah ya bayyana wannan fi mawdu'in akhar a wani wuri an gane ko fi mawdu'in fi mawdu'in akhar to in kaga maka ce thumma yubayyinu ko kace thumma yubayyana domin ya ce an yuzkara in ka dauki thumma lil atfi in ka ɗauki ta listi ina fi shi sai sun mai bayyana wa misaluhu qawluhu ta'ala misali irin wannan fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam Allah ce muka ce mala'iku ku yi sujada ga annabi adam har an ce ayi sujada ko suratul baqara ayat 34 mala'iku fa innahu lam yubayyin Allah bai bayyana ba huna anan hal zalika al-amru bisujud shin wannan umarni na sujada waqa'a awwalan shin ya abku bitanjizin kai tsaye au ta'liqin koko abu ne wanda sai zuwa gaba wa qad bayyana malaci tabbas Allah ya bayyana fil hijri a cikin suratul hijr sai ka kaddara sura wa sad da suratu sad annahu waqa'a awwalan mu'allaka kafin Allah ya umurce su kai tsaye yayi ta'liqin shi qala fil hijr Allah ya ce a cikin suratul hijr wa idh qala rabbuka lil mala'ika ka ambata ba mutanenka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ubangijin kai ce mala'iku rabbuka ubangijin shi ne to ubangijin kowa ne ko na al-idafa lit tashrif inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun inni ni ubangiji khaliqun zan halitta nan ismul fa'il wato ismul fa'il idan ya zama to yana da tanwini an gane ko to sai zama to yana abin bayi ba za a yi da ya ce inni khaliqa basharin to ya riga ya halitta amma inni khaliqun zuwa gaba zan halitta basharan dan adam mutum kenan min salsal daga wato salsal kasa kenan ana iya cewa wato kasa ce wadda aka kwaba ta sai zamanto ta bushe in an kwaba ta ta bushe tana kuka tana da salsala shi ne salsalin kalfakha an gane ku shi ne abin da suke fassara shi da salsa salsalatul jaras min hama'in sannan kuma hama ana dukin wato tabo ko laka masnun shine wanda ya canza ya yi ɗoyi akwai maganganu daban-daban na lugha ba mu da lokacin da za mu tsayawa mu bayanin shi wasu ka ce jam'i ne na hama'a sai a ce hama kamar yadda za a yi cewa samara jam'in shi sama to hama sai zama to jam'i mun ji wannan da kyau ko wasu kuma mustafi akan wannan ba ala ayyati hal kadiba cikin tafsirin ad-durrul masul fi ulumil kitabil maknun a karkashin wannan aya ya fassala saboda shi wajen qira'at da nahwu da sarf na qur'ani da lugha jana kawo bayanai wani lokaci bai tsawaitawa kuma zai zuba fa'idodi masu yawa na fata an fahimci to fa idza sawaituhu Allah ce idan daidaita halittarsa wa nafakhtu fihi min ruhi na busa mishi daga ruhi wanda ya fito daga wajina nan min ruhi ba ana nufin ruhin Allah na ba sashen ruhin Allah in tabihu min ba tabi'idiyya ba ce ibtida'iyya ce in an ce min ruhi daga ruhin Allah kenan in ruhin Allah ya shiga cikin annabi Adam jina daga dabawa ga Allah kamar da kristoci suke iddia'in annabi Isa ka gani wa ruhun minhu sai ce ai ruhi ne daga Allah a'a ruhi ba sashen ruhi ne na Allah ba ruhi ne wanda ya fito daga wajen Allah wanda kuma kowane ruhi daga wajen wa yake fitowa daga wajen Allah ya haka da kowa kuma Allah faqa'u lahu sajidin sai ku fada kuna masa sujada suratul hijr wa qala fi surati sad kuma cikin suratul sad Allah ya ce idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin lokacin da ubangijin ka ce da mala'iku ni zan halicci dan adam min tinin daga tabo fa idza sawaituhu idan nadili tashi wa nafakhtu fihi min ruhi nabusa masarai faqa'u lahu sajidin sai ku fada kuna wato mai masu masu sujada suratu sad daga aya ta 70 zuwa aya ta 72 na fata ana fahimta to don haka kaga cikin bakar ya ce iz kunna lil mala'ikati sujudi adam kai suka san tsammanin sai lokacin da aka halicci annabi adamu ne aka ce wa mala'iku su yi ma annabi adamu su gada a tun kafin a halicci annabi adam an ce an umurce su su masa su gada bayan kuma an harce su sannan aka ce kuma su masu sujada wannan kuma tarbiyya ce kafin ka fara abu da mutum ka gaya mishi ya sani ya shirya sannan in lokacin abin yanzu kuma sai ka sake tunatar da shi mu ko yanzu babu da wannan Allah ne fa ya ga dama ko da bai ya ga dama sai lokacin ya ce yi musu kuma yi za su amma daga cikin abin da ke sawa ayyukan kasashen musulmi da na afirka suna lalacewa da na addini kawai ba a faɗa ba mutane abu ba ba su shirya ba ba su san da shi ba ko tsamsiya ce za a yi abu sai ka ce yaƙi in muna son ayyukan musu ci nasara a yi tsari wani rana kaza lokaci kaza to ana son za a yi kaza shi kenan yana sane da wannan abin in lokaci ya matso sai a tunatar da shi in lokacin ya zo sai ya ji abin har ya saba da shi in ba haka ba za ka bata da matanka za ka bata da 'ya'yanka za ka bata da yaranka za ka kauta da makwabcinka za ka bata da kowa saboda al'amarinka babu tsari kai ka mai da kanka wani allah allah ne duk lokacin da kake bukata abu za ka cewa ai ya kamata mu san wannan mu gaya maka mu gaskiya shi yasa turawa da makiya addini suke cin nasara akan mu saboda plan suke yi a gaya ma mutane a tsara a ba da ɗan aikaza aikaza aikaza kuma a ɗauki matakai yadda abin zai yi kreyele condition a yi kreyen condition ana son mutum shi karatu ba a bari shi da yunwa sai a bashi abinci ya ci lokacin da na zai abin da ake faɗa amma a baka abinci kuma a ce ka zo ka yi aiki aiki ne za ka yi wani irin abubuwa ne muke yi ƙasashenmu na musulmi a ƙi maka kreyen condition kuma ce dole sai ka yi a'a a yi gurgudun iko a kwatanta yana yi wa uzuri ya faɗo shi uzuri in ya zo wannan wani abu ne ko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yakin badar sahabbai da dama ba su da labari bai jira waɗanda ba sa nan bakawai aka tafi saboda wannan sai yan ka particulier amma afirka mutane ba su shirya ba abubuwa ba su san shi ba ba a san ba yadda za a yi ba kawai sai wani cito ya ƙoshi ce ga yadda za a yi ya kafa mutane doka wadda ko shi bai irintar da ɗiyan shi shi na hada addini da tafiyar rayuwa ba wasa ba ne shi yasa da yawan ayyukan mu na addini sai a ce to ai aikin Allah na ai to ai Allah ce za a yi aikin sai ce ka ai ai yace kawai in mutun na kwana kawai a zo a ce mishi aran ma za a ta wajen wa'azi mutun na kwana gidan shi bai kwana da sanin wa'azi ba sai a bari wai sai za a ta wajen wa'azi sai a ce yana can kwana ta ta doshi ba a san cikin halin da yake ciki ba tana ba bai da lafiya sai in an ce wallahi bai da lafiya bai ya tashi a ce to a nemo mai dama dama ko mutum shi waɗannan abubuwan ƙasashen musulmi wasu abubuwan wallahi mu ne muke yin su mu muke cuta maka mu mu zo muna ɗansu da gari kuma ba dole bane abinda baka iya sai kai ba yawan aiki ake so ba aiki yayi kyau alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala bai ce aktharukum amala ahsan aiki mafi kyau ake so bai ma ce mai kyau to in dai aikin ka mai kyau ne ko mafi kyau ne to shi yawa in kuma ba zai yi kyau ba to shi zauna kaɗan la quantité et la qualité mu abin da ya dame mu kasashen afirka da larabawa lakantite yawa su ku abin da ya dame su lakalite mai kyau ba haushe ce mugu abu mai arhab banza abin da adda arhabi a mai auhanu arhata ko bai da kyau ka te ka siyo buhun mangoro sai an kadi ba duk ya lalace kuma ka ba da kudinka to ba gara wanda sai dan mangoro biyu ya sha ba قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث da haka mu gaya maka mu gaskiya akwai ababen da mu da kanmu ne za mu tashi mu ja su kuma wannan ba ina faɗi bane don wani misali ina a garin nan wani ya kamin labari ba haka nan bane aikin abu ne wanda ya gani duniyar musulmi da yawan ayyukan mu ne sanadiyar ba za su ci nasara Allah ya ce muke to wannan kenan abinda malam ya kawo kenan umurnin kafin ma a halicci annabi adamu an gaya musu abu na ƙarshe wanda zan ƙara ƙarƙashin wannan matsala sai ji gaba shi ne cewa ƙur'ani ya ce an halci annabi adamu daga caɓomin ɗin wani lokaci ce min hamadin masnun aka sai ka zo ka ce to ya dami aka halice shi babu matsala wannan al'akawar wa ƙad halakakun akawar ƙasa ce aka kwaɓa ta bayan an kwaɓa ta sai ta zan taɓo ko caɓo bayan ta zan taɓo ko caɓo sannan kuma ta sake rikida sai ta yi wari daga nan har ta bushe ta zama to kamar kasko kaga sai faɗi atuwar to wani lokacin sai shi faɗi wancan wani lokacin faɗi wancan sai ka haɗa ayoyin gaba ɗaya kamar da ɗan adam ne sai Allah ya ce an halicci ɗan adam daga ƙasa ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin to alwa daga ƙasa ka halicce mu ba a'a khalaqna aslakum min turab sannan kuma inna khalaqnal insana min nutfatin yace daga digon mani yace kuma ya halicce shi daga jini an gane ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq wani lokacin kuma yace ya halitta adam da kaza a'a duka aqwaru ne wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin na aslul insana kuku annabi adam thumma ja'alnahu nutfatan to ja'alnahu nan jinsin dan adam ba shi annabi adam ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين dole dan adam qur'ani bai mishi musanyar da qur'ani uslubin qur'ani ba wai haka dai kawai mu ji mu ta dauka abubuwa da sun fi karfin mu don akwai waɗanda suka iya a yi ƙoƙari su koya ma waɗansu mutum guda ya koya ma goma goma su koya ma ɗari ɗari su koya ma dubu haka ne fa'ida take haɗa al'umma Allah ya taimake mu malam ya ce to min anwa'il bayan yana daga cikin nau'i na bayani min anwa'il bayani almafkurati fihi waɗanda an ka ambata a cikin wannan littafi alqur'ani kenan ko wannan littafin nashi na tafsirul qur'ani bil qur'an an yaqa tunda idahul qur'ani bil qur'ani yace an yaka a talabun li'amri sai a samu an yi an nemi wani wato talab li'amri neman wani al'amari wa yi bayyana fi akhirin al-maqsudu min zalika al-amri al sai ya bayyana abin da ake rufi da wannan abin da aka yi umarni aka nuna wa mitaluhu fi mawdi'in akhar wa yubayyinu zai bayyana fi mawdi'in akhar a wani wuri kina a wata aya ko wata sura al-maqsuda min zalika al abinda ake nufi da wannan al'amarin al-matlub wanda an ka nema wa misaluhu misalin shi qauluhu ta'ala fada Allah subhanahu ta'ala fil an'am a cikin suratul an'am wa qalu laula unzila alayhi malak kafirin su ce me yasa ba su laula nan tahdidiyya ce ba laula ce irin wacce hausa imtina limtina ba ita ba a'a nan laula tahdidiyya sunan ta daga haddani ya motsar da shi ya kalubalance shi laula unzila alayhi malak eh kwadaitar da shi an gari ko me yasa ba aikata laula unzila alaihi malak me yasa ba sauka mishi da mala'iki ba Allah ya ce walau anzalna malakan da mun sauka musu mala'iki la kudir abu da an yi ta kari dan mala'iki bai daukar rigima ba irin dan adam bane da ake yi ma abin da aka dama da malamai da istazai ai kai musu walakanci ana ga musu abin da dama mala'iki bai daukar wannan eh bugu gudana tak shi yasa ba a turo mala'iki shi wa'azi saboda in ka san mala'iki na iya hallaka ka zaka ce eh amma ƙarya ne yanzu ko kulki mutane sun ka gani ko dan sanda ko dogari sai ce haka nan shi ko ƙarya na wallahi bayar da abin amma sai a turo dan adam irin ka wanda bai da sanda bai da bindiga bai da komai in kan ka karba to tabbas ka iya ka karba ne suratul an'am aya ta 8 mala yace fa innahu bayyana fil furqan Allah ya bayyana a cikin suratul furqan anna muradahum bil malak abinda suke nihi da almalak mala'iki almuktaraha wanda suka ba da shawarar in zalahu a saukar da shi an ya kuna ya kasance kenan almuktarahu in zaluhu ya kamata a ce saboda ismul maf'ul abinda ya zuba shi sai a mishi bamba almuktarahu in zaluhu wanda suka ce a saukar da shi an ya kuna nadira abinda ya kamata mu gane shi ismul fa'il ko alfa'il idan ya zo sai shi ma abu nasba in fi'ilin shi yana ma abu nasba kaga da ce khaliqun sai ce bashara dan yake da khalaqa bashara to al-muqtarahu shi ko asalin is al-maf'ul bihi yana matsayin kamar fi'ili ne mabni lil mashhur kusira az-zujaj wagara az-zujaj idan an kama fi'ilin asalin shi maf'ul bihi ne kasara al-insanu az-zujaja kamar da kace kusira sai kace az-zujaju ya kuma mabni lil maf'ul to shi ma ismul maf'ul sai zaman to damma yake yi abin da ya zo bayan shi al-muqtarahu inzaluhu dan ba a faɗi wanda ya istirahin ba ko ko ya alƙa ismul maf'ul kenan shi yana aiki da irin aikin yawa shi ma ismul fa'il shi yana aiki irin irin matsayin shi ko ba haka ba to an yakuna nadiran akhar shi mala'ikin ya zama to mai gargaɗi ne na daban ma'ahu tare da shi sallallahu alaihi wasallam ba wai mala'ikin kawai ba mi mala'ikin zai yi tun da sun ce a saukar da mala'iki to mi mala'ikin zai yi to sai aka bayyana wa zalika fi qawlihi ta'ala inda Allah ya ce wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadira kaga sun bayyana mala'iki mai yin wa'azi ya ce eh in annabi ya ja aya sai ce ni mala'iki ne daga wajen Allah wannan mutumin gaskiya yake ka san da ta adama ko da ruwa bari in ka shiga cikin wata jahannama sai ka jira har mala'iki yanzu bari yadda an kai wata jahannama ka gane ko dan adam in yace koshi taurin kansa ba karami ba to wanda yayi ma Allah haka kai ga ganin ka akwai abin da bai yi ma dan adam irin shi Allah ne ba ake ba wannan bani isra'ila ta idhab anta wa rabbuka faqatila innal insana li rabbih lakanut game da Allah ba to idan haka yana da kyau dan kaga mutum yayi ma wani abu laba kanka lahira dan adam yayi ma ubangijin shi yayi ma annabawa an yi masa habbai ballanta na kai da wani takara kakar yawa ka yi haƙuri kai dai ka yi aikin da ya dace ka yi amma ka ce mutane sai ka daidaitar da su wala ka shiga aiki dan nan ba za ka bar aikin da kake yi akwai wani shugaban ƙasa america ana ba da labarinsa aka tambaye shi ya yi aiki kwarai ya yi aiki kwarai sai aka tambaye shi wai mai sirrin bai sa shugabannin nan kasashe da america da dama su yi aiki irin naka ba to lokacin ana tura wasiƙu kun san kahin irin wannan whatsapp wasiƙa ake rubuta ya ce bai taɓa buɗe wata wasiƙa guda ba cikin wasiƙun da aka yi na zagin shi a ƙasar amerika dubban wasiƙun da aka yi sai sa su cikin shaɗa ci gaba da aiki ya ce da zai tsaya shi karanta so sai ya ƙare zama shugaban ƙasa bai ƙare karanta wasiƙun zagin shi ba da haka kakka damu da masu suka wani jahilci ne wani kuma hasada ce ya san za ka yi nasara in kan bi ƙyale shi ka ci gaba da aiki sai ga ya dawo shi da kai shi wata rana ya bi abin ba masu shi ne ce mun tsaya sai kakwata ya sanin masoyinka bai bukata kai mai sharhi ya gane makiyinka in za ka tsaya kai mai sharhi ha kiyama ta tsayu bai ganewa haka masu yi mazun gaji kowa haka ba da haka yawan sharhi wani lokacin bata makanka lokaci da kake sai dai mutumin da shi jahili ne bai sani ba to sai ka yi mai sharhi don ya ɗauki matsaya kanka amma shi masoyinka da ka ba shi uzuri yana ganewa makiyinka kuma bai karɓar uzurinka to wanda ba masoyin ba ba makiyin ba bai san halinka ba sai kai mai bayani don ya gane ba sai kuma fahimci masu alafa wallahu a'ala to malin ya ce wa min anwa'il bayan yana daga cikin nau'i na bayani allati tadammanaha aidan wadda wannan littafin ya kunsa an yuzkara amrun za a ambato da al'amari fi mawdi'in a cikin wata aya kenan yace mawdi'in na nufin wata aya kenan thumma yuzkaru fi mawdi'in akhar sannan a ambata a cikin wani wuri shay'un yata'allaqu bi dhalika al-amr abin da ke da alaka da wannan al'amari wannan al'amari ka an yuzkara lahu sababun a ambata mishi sababi aw maf'ulun ko ko maf'ulun bihi wanda aiki ya fara fada akan shi aw dhar aw zarfu makanin ko ambata mishi wurin da abin ya afku au zarfu zamanin ko zarfu zaman lokaci kenan au muta'alliqun ko ko dai wani muta'alliq kamar jaru wal majrur misali malam yace to fa misalu zikri sababihi misali abinda an ka ambaci sababinsa aka ambaci abu ba a baɗi sababinsa ba amma daga baya sai an ka baɗi sababin nasa ƙauruhu ta'ala faɗar Allah subhanahu wa ta'ala sun makasat kulubukun min ba'di zalika fahiyya kal hijarati aw ashaddu qaswa bani isra'ila Allah ce zukatanku suka kekeshe suka bushe kal hijara kamar duwatsu to me yasa bai ce kamar karfe ba karfe ya ansa cikin wuta me yake yi dutsi ba kenan duci ya fi karfe-karfe shi sace lau an zalla hadal ƙur'ani ala jabalin bai ce ala hadidin ba shi ba abinda ma za a makamashin wuta da shi ne ne wutar jihannama mine ne dutse fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara ba za a hadid saboda shi hadid narkewa yake duk da yake Allah da iya halitta hadidikin ma ya kasance zai biya bukata amma sai dauki al-hijara duk da ke akwai karafa cikin wutar jahannama don ya ce walahun makami'u min hadid kulci da za'ayi amma dai makamashi mai zafi ba kai dutse ba ke sa ganin duwatsun da ake fitowa cikin ƙasa sharbon kenan wanda wanda cikin ƙasa irin wanda so bayar take aiki da shi ungu guda idan aka baka sai kai wata guda kana abinci da shi na fata ana fahimta sai sa ce kan hija ya ce au ashaddu kaswa ko kofin su suka sun fi duwatsu ke kashewa to nan sai a shiga matsala au tufidu shakk to Allah kuma yana shakka au tana da ma'anoni daban-daban daban sai ka kuma cikin littafin lugha ka kuma cikin ma'anin nahwu na ustadu dr fadil samar ra'i ka samu guda hudu yayi da na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu ka kuma cikin babu na auka ga ma'ana na hudu ko ko ka diba cikin adawatu tafsir na al'itiqad fi ulumul qur'an ko kuma littafan huruful ma'ani da bari labarin su a karatun da ya gabata au tana dukkan ma'anoni daban-daban wani lokacin na zakwa bi ma'anar wawu an gane ko kamar arbin an ka ce au ba ana nufin kowannan kowannan ba wa qalu misali faqala sahirun udran aw nuzra alqur'ani udran kamar yanke uzuru ne aw nuzran ko kuma gargadi a yanke uzuri ne daga gargaɗi duk suna ce alkur'ani ina fata ana fahimta ta duk da kyau su ce a a uzuran yanke uzuri ne ga ɗansu nuzuran gargaɗi ne ga wasu amma alkur'ani yanke uzuri ne ga kowa kuma gargaɗi ne ga kowa wannan su tafi akan haka to a nan au tana ɗaukar ma'anar tanwiya don mu gane ko ko al'idra au ashaddu qaswa ay bal hiya ashaddu qaswa ko ko a'a an au litanwi'i fa hiya kal hijara zukatan waɗansu kamar duwatsu take au a shaddu kasuwa ta waɗansu kuma ta fi dutsen ke kashewa sai ta mato littan wi'i nau'i nau'i wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yaziduna ay bal yaziduna ko ko au yaziduna ala nadrika anta to in baka san wannan ba cikin qur'ani ai sai ka cikin matsala Allah ya kyauta mun ji wannan ko qasat qulubukum an shata alif domin ƙasa ake cewa yaqsu to sai aka shata alif ba ce kasat ba kina in ka zo fa'ala ne an shafi alif sai kuma fa'at in ji malaman zauri malaman sarf da malaman zauri Allah ce ta suratul bakar aya ta 74 fa innahu lam yubayyin huna Allah bai bayyana ba ko sababa qaswati qulubihim yasa suka kansu suka kekeshe walakinahu bayyanahu biqawlihi ya bayyana dalilin da sababin fa bima nafdihim mithaqahu saboda warware alƙawalinsu kaga mas'alan naqdu him sai aka ce mithaqahum domin naqdul mithaqa ake cewa al masdaru ya'mal amal fi'lihi saboda warware alƙawarin su la'annahum muka la'ance su waja'alna qulubahum qasiya muka sanya zukatan su ka kekeshe kuma kana da qasiya suratul ma'ida aya ta 13 ngari ko to shine sai aka sanya zukatan su suka wato kekeshe
haka na kada anan wurin wato masdar masdar ne na kada yanqudu naqdan masdar ne ina fata an fahimci qira'a ta hamza da kisa'i waja'alna qulubahum qasiyya qasiya ismul fa'il ne qasiyya an gari ko sifati mushabbiha bil fi'l ko as-sifatul mushabbiha ko mushabbaha an gari ko qasiyya yafi karfin ma'ana sai da manto kasiya kamar sun kekeshe kasiya sun kai matuƙa wajen kekeshewa wasu malamai suka ce to nan waɗansu zukatan su zama sun kekeshe kaɗan wasu sun kekeshe ko ko a da daga farko kasiya na to saboda ana cika ci gaba da ta'addanci sai suka dan kasiya yadda daga taujihin qira'at mun gane ko daga cikin sababin kenan daga cikin abin da yasa naqdihim mithaqahum shi yasa qasat qulubuhum daga cikin dalilai wa qawluhu fa tala alaihim al'amadu fa qasat qulubuhum kenan yawan warware alkawari tsakaninka da Allah Allah ya maka tsawon rayuwa yana maka ni'ima ba tare da yana jaraba ka ba sai kaga komi ba a yi sai ya sa zuka zuciyarka ta bushe Allah kai mana tsarki maganin shi kuma dole sai an koma ma alkur'ani ana aiki da alkur'ani karatun alkur'ani wani ya zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi yana fama da bushewar zuciya yace imsah ra'sul yatim kaga daga cikin abubuwan da sawar mutum ya samu abin da alhadid ayata wato sha shidda an gane ko nan ne aka yi batun sababi sababi kuma yana da alaka da illa shi yasa nace zan bar shi sai na kawo irin wannan guri ita illan nan wanda bai santa ba karatunsa zai yi rauni kwarai da gaske tana daga cikin da illa domin wani nau'i ne na kiyasi cikin arkanul kiyas akwai illa an gane ko rashin sanin ta yana sawa kullum in ka tashi karatu ko fitar da mas'ala sai ka samu matsala shi yasa wanda ya san illa cikin usulul fiqh ya san ka'idodin ta nan da nan zai iya istinbatu wanda ya san dalala guda uku don suna taimaka wajen kiyasi dalalatul mutabaka dalalatul tadammun dalalatul istilzam ko ilzam waɗanda guda uku in ka san su da ka ɗauko aya da hadisi ko mas'ala yanzu na kana haɗa su ko da baka karanta wani littafin ba na ce ka karanta ba in ka karanta ta abinda baka bata suka ce amma waɗannan ulumul ala ka rinka amfani da su ina fata ana fahimta ka rike su ka rike babu lokacin zamu bayanin su anwa'ud dalalat to sai malaman usulul fiqi suka ce in ana so ayi masalikul illa guda goma ne rike su da kyau masalikul illa maslaka hanyar da ake shiga a gane illa guda goma ne to amma da yake wadansu sun fi wadansu karfi waɗansu kuma ma an yi saɓani da su ko kuma waɗansu ana ganin ma suna da rauni to kaga dai cikin goma in an ka ce guda an da rauni ko biyu kaga takwas suna da ƙarfi ai saka rike su ko yawuwa kuma ka san mai rauni ma yana da amfani don kaka afka cikin shi wani professor ne ya zo a turai ana jarabawa da shi da ɗalibansa sai aka yi jarabawa da aka yi jarabawa aka ƙari hanya ɗari suka yi bincike kan ta kowace ba ta da amfani sai ɗalibai bayan an tashi darasi yanzu za a je gida gobe a dawo a ci gaba sai suka ce yau duk mun bata aikin mu gaban za mun bata lokacin mu gaban za ya ce a mun bata lokacin mu ba ya ce gobe idan muka zo mun san waɗannan hanya ɗari duk ba sa yi ɗorawa da ramu da ba mu yi haka ba da wannan aikin gobe shi ne zamu shi yasa ba haushe ba cikin hadisin shi na hausa ya ce a saye a faɗi ƙarin wani wanda biyu sai kayan faɗi gobe wallahi da sakiyar da shi abu kafin su da gobe daga ɗan kasuwa na kusa da giyar ta dariya eh wala abdullahi kasa almajiri ne kuma ɗan kasuwa ne ya ji an faɗi wani wata illa ta kasuwa to ni ne ba ɗan kasuwa ba ne amma da kuma ba haramun ba ne ga kasuwanci eh ni ma'aikaci ne ni ma'aikaci na na da'awa to sai malamai suka yi abiyat wani lokaci baiti yana sawa ilimi ya zauna shi yasa masu haddace baituttuka ilimi yana zauna musu har da cewa malaman zauri za galibi suna sun ɗalibi ilimi ya haddace baituttuka saboda suna tattaro matsaloli masu yawa ilmul qira'at kaga baitoci na shatibiya baiti 1173 ga su durral wudi'a 200 da wani abu sai ka haddace su qira'at al-ashra as-sughra ka haddace su in ka haddace tayyibatul nashr baiti 1000 da yan kai ka haddace qira'at al-ashra al-kubra in ka haddace alfiya baiti 1000 cikin nahwu kaga masalolin nahwu inda ka fahimta suna da yawa in ka haddace wani littafi ha'iya ta abu dawud an gane ko asijistani ka haddace wani babi na aqida wasu masalolin aqida ko lamiya ina ba ta amfince ni ta abin da shekul islamu taimiyya ga sunan dai sai ka haddace sai ka riki ko ku misali ka haddace maratus sa'ud wannan alfiya da sarki yake faɗa alfiya ce cikin ilimin usulul fiqh an gane ko ka haddace manzuma ta ibnu uthaymin baiti 109 cikin usulul fiqh ko manzuma ta sa'adi baiti 30 da wani abu cikin ilmi qawaid al-fiqhiyya an gane ko ko manzumatul baiquniyya baiti 30 da wani abu cikin ilimin hadisi ko kuma alfiyatul iraqi cikin ilmul hadith ko alfiyatul suyuti cikin ilmul hadith ko hisnul rasim fi ilmi tasrif na sheikh abdullahi bin fodiyo kanin abdullahi gundu rahmatullahi alaihi kanin sheikh usman bin fodiyo rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin baiti dubu cikin ilmul sarf to in kana yawan har da cewa makiyin kama bai sai da zai kai ba yasa dan jami'a mai cewa ana la uridu an ahfaz uridu an u'abbir faqat bayyiba akwai abinda ana haddacewa akwai abinda ana ta'biji ina fata abinci ko ba ka da bane akwai bayanai mai yawa karkashin har da fahimta babu lokacin da za mu kawo su amma dai wata rana in Allah ya kaddara tana yiwa a bijiro da su ina fata abinci lokacin na bai da yawa ne kuma sai dai mai haƙuri saboda abubuwan wani lokacin zuwa da su ta yi ba ibada malaman usulul fiqh sai suka yi baitutukan da zaka hardace waɗannan ka'idodin kai tsaye domin an ce ka hardace su goma an baka aiki amma idan aka yi su baitutuka sai ka rike su kullum sai suka ce masalikul illati ko baka da bani zil ashiya'i annasu wal ijma'u fal ima'u fas sabru wat taqsimu fal munasaba fashabhun fad dawran aqiba fattard fattard tanqih al madati ilgha'u fariqin ala al tawali duba mutane duba suke ko za su gani a ciki a wadanga wasu fa'idodin ne ne ke kawo su ba cikin littafin suke ba akwai lokacin da muke fita ko ba haka ba ai nan ne ɗalibin ilimi yake faɗuwa in ya ga littafi ya ɗauki larabci ya karanta sai ce ya gane to wasu abubuwan da suke da alaƙa da abin waɗanda ba su cikin littafin in babu malami da za ka same su shi yasa muna yaudar kanmu larabci bai isa ka zan malami ka je wajen malamai in an karanta a yi maka sharha a yi maka bayani na ake samun ibu na fata na fahimta in ba haka nan ba ka shiga rami waɗansu abubuwan binciken su ne ake a aji maka su shi yasa zaman ka wani lokaci gaban malami na awa daya ya haika yi bincike na kwana daya ko na kwana goma saboda shi malami idan ka zo ka zanna in ya faɗi abu sai cewa cikin littafi kaza an ce kaza tana littafi ma baka da su sai ya baka karatun kwana arba'in da yi a cikin awa daya amma littafin ka karanta suka ce ka gane to ya an ka bijiro da matsalar da ba ta nan sai ce to wanga hawa sai na yi bincike ayya babu karatu shi yasa ba yiwa a ce ba a neman ilimi ga malamai ko ba a cewa ba a bincike a a littafi yana taimaka ma malami kuma shi ne murshi saboda shi ke inda ma wuri kaza ka yi da wuri kaza ba kai ne ba mun fahimci wannan ko to da haka waɗannan baitutuka na kawo su ne ba cikin wurin suke ba kuma za ku ji wasu lokaci ina wasu bayanai ba cikin suke ba don saboda abin ya ƙara cewa ne nake kawo su to masalikul illa hanyoyin da ake bi a samu a gane illa zil ashiya'i ai ma'abuta abubuwa an gane ko zi ma'abuta ne kama a ce zu sahib annasu nasu ya zo da illa kamar nan sun makasar kulubukun min ba'ad dalika fami ma rikidin bisa kahun la'anda saboda warware alƙalus kaga nasu ne zo da ita akwai bayanai daban-daban wal ijma'u da kuma ijma'i malamai su yi ijma'i abu kaza shine illa an yi ijma'in mayi wato mayi illa ce ta haramtar da giya ijma'a ba sani kuma fahimta ko kuma an yi ijma'i duk abin da ke gusar da hankali an gane ko duk abin da yake duk idan hankali ya gushi to hukunci bai hawa kan mutum ko mutum ya haukace ne ko ya sha giya ne ya yi waye hankalin shi ya gushi ko ko ya yi rashin lafiya har ya shiga cikin koma to ba wani hukunci da shari'a don hankalin babu shi balantana a cikin hukunci ga na shari'a wa kanshi fal ima'u akwai abin da suke kira al ima ya an ce al ima'u asalin shi ishara ne da larabci au ma ayumi'u ima'an amma wani lokacin nasu zai zo sai shi maka ima'i na fata an fahimci suka ce abin da ake nufi da ima ma yadullu alaihi wasfun بحكم واسطة قرينة من القرائن ملفوظا أو مستنبطا ولو لم يقترن التعليل الحكم به لكان ذلك الاقتران بعيدا عن الشارع استعماله وتصفة تزو إن بعد أن صفة تزو با تسي أكا كما تكين شريعة وأن اللفظ بيد أنفانوز با وتمن دي دوتي ياي سادو دي يالي سوات رمضان سي مزار سنو تيمشي يا أنتر دبيوا تو مي دليل أدورا وش أنتر دبيوا إن بعد هذا من تون دليل ميدا دليل ولا أبيت ina fata an fahimci da sauransu akwai bayanai al'ima'u auma a yumi'u ima'an asalin wannan ya ulwawun bi domin auma a an kaci aujaba yujibu ijaban saboda kasara ta haida cewa da ya'u fasabru wa taqsim as-sabr wa taqsim as-sabr intabihu baitin wancan ya kare masalikul illati dhil ashiya'i an-nass wal ijma'u fal ima'u baiti na dai to sai baiti na biyu fasabru wa taqsim fal munasabah asabru wat taqsimu su tare su ce ba biyu bane ko su ce at-taqsimu was-sabru as-sabru da sinun ne shine jarrabawa ba wancan na as-sabru ba hankuri fat-taqsimu wat-taqsimu da taqsimu shine wani lokaci ana so a gano illa akwai ta ko babu ƙarya ne ko ba gaskiya bane sai ayi as-sabru wat-taqsimu shine abin diddigin abu wani lokaci ana ce shi al-istiqra akwai at-tab akwai an-naqis na fata mun da Allah subhanahu wataala yanzu ana tattauna game da kafirai sai ce ni afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la unta yanna mala wa walada sai Allah ce attala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahman kalla salatu ma yaqulu la mutu lahu min al-adab kaga ana so a san halin abu yanzu misali ana so abu a ci ko a ce yana gabas yamma kudu arewa ko baka da bari tsakiya sama da kasa to abinda babu shi gabas babu shi yamma babu shi kudu babu shi arewa babu shi tsakiya babu shi sama babu shi kasa akwai shi babu to irin haka ake yi in mutum faɗi magana sai abinda lallai ɗaya ba ɗaya aka ga abinda ake so to am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun da aka zo shin am khuliqu min ghairi shay'in shin su kafirai ba wani abu da ya halicce su am humul khaliqun ko ko an khuliqu min ghairi shay'in wata tafsiri da wani tafsiri na malamai shin su kafirai an halicce su ba don wata manufa ba akwai wannan fassara din dan ka wani jimin mun fassara ba da abin da yake tunani bai ce a babu ne to shin an khuliqu min ghairi shay'in shin banza ce ta hadu ta halicce kafirai abubuwan khaliqun ko ko su suka halicce kansu to in musu yadda banza ta yi su musu yadda su suka yi kansu ba dole su da Allah ya yi su aqala al-ghaiba da ya faɗi wannan magana shin ya ga abin da Allah ya rubuta na gaibi a mittasada inda rahman ahada ko kushina da alƙoli da kanishin Allah babu kenan ƙarya yake yi kalla sanaktubu ma yaqulu wa namdulu lahu min al'adabi wa ta'a as-sabr wa taqsim ina fata ana fanta to haka ne ake in kace abu kaza ne sai a ce to zo abin diddigin shi na fata ana fanta wani shi na gadon wani sai mu ce to dalilan da ke sawa ai gado guda uku ne nunun kasan nunun dai ko da nunun da wawun da nunun nunun annikahu nunun alwala wawun alwala nunun annasab kace mutumin nan babu wala a tsakanin shi da wani ba bawon shi bane ba shi an taba wanda an karanta babu aure tsakani babu dangantaka ta zumunci kuma kace yana gado shi kawo da yi hatu burhanakum qur'ani ya ta amfani da wannan ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن الماء اثنين قل أعذكرين حرمة أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين إن بعد نبي جبني بما تبني كم بعد يرى تما يفوا ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أعذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين yana namiji ne ko ko dan yana bacci ko ko dan ya zo cikin mahaifa duk ba wannan ba to kaga ashe ƙarya ce to yanzu sai abu guda ya saura tunda babu hujja ta hankali sai hujja ta mi sai ta shari'a am kuntum shuhada a idh wasakum Allahu bi hada akwai dalilin shari'a babu la dalila aqli wa la dalila naqli fa huwa kadhibun ba kariya ta tsabarin ta dole mu san yadda ake as-sabr wa taqsim fal munasaba al munasaba shine al wasf al munasib a samu sifa wadda ta dace a allaka hukunci akan ta ina fatan kunci فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة تمين أعدت للكافرين فصفة الكفر مناسبة لدخولهم النار كما كان مولي شيء كان شيء سألت كاوتا إما رحكنا ما يباوة مناسبة فصلكم من فهمت الله أكوي بابي فشفه والدوران أكوي الشبه كمان تيتينيا ina fata an fahimci ni abu ya zama to yayi kamanceceniya da wani abu ta fuskar yadda za a kamanta su giya tana samun maye ko ko ba karan bane to wani sai ce maka shi daga inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu innamal burkutu haram ko karan bane kaga burkutu ba ta cikin qur'ani kuma ba ta cikin hadisi kuma ana shanta to haramta ko halal in haramta ja aya in kuma haramta kawo hadisi ingantacce in babu kuma kamar mutane su sha kaga dole sai an kuma kamar cici ne waccan giya ta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da burkutu waccan burkutu an haramta ta koda waccan tasu an haramta ta koda an yi ta da dabino ko an yi ta da waye amma illar da ta sa aka haramta ta shine ni sawar maye ko ba karamba ne to kenan waccan an haramta ta saboda sawar maye waccan giya ce waccan giya ce hukuncin waccan illar illar waccan tana sawar maye illar wannan tana sawar maye waccan haramun ce wannan haramun ce in ba haka nan ba sai ka shi aiki akwai shaba suna amfani da shi malaman usulul fiqh faddauran akwai abin da dauran asalin dauran shine juyawa abu kewayawa dara ya duru dauran da ba duk da ke nuna yawo da tafiyar abu fa'ala ne ke zuwa domin malaman sarfa sun yi ittifaki cewa fi'ili mai harafi uku masdarkin shi sima'i ne na kiyasi ba a iya kiyasin shi amma ba'duha mutaqarib wasu fi'ilai masu ba da wata ma'ana to fi masdarkin su mutaqarib ne yana da kuwa kusa amma da fi'ili ya wuce harafi uku to kiyasi ne kaga wa ka'ida ta taimaka maka to sai suka ce mutaqarib kamar shi irin wanga dara ya duru mutaqarib ya aka ce mutaqarib kusa yake duk fi'il da yake nuna wato tafiyar abu an gane ko rashin tsaya wasu wuri guda to yana zuwa ala wazni fa'ala kaga dara ya duru da wara'a nan gobe abin da ke kewaya ba zama yake wuri guda ba jala ya juru jawalanan yana kewayawa to haka sun kaci mutakarib sai dai a ce sima'i sai ka kuma cin kawami su wani lokaci ka gano masaukin shi shi yasa ka samu kamushi ko da muwajimar wasit ne ka riki saboda in matsala ta taso na fata hukunci to shi ne dauran a larabci kewayawa amma da suna kiran shi faddauranu aqiba da ya ce faddauranu aqiba yana nufin shi dauranu zai biyo bayan waɗannan kenan sai ka ce baiti na biyu fasabru wat taqsimu fal munasaba fashabhu faddauranu aqiba ai aqiba ya ce ba'da to shi dauran shi ne abin da suke ce ma yaduru al-hukmu ma illatihi wujudan wa adla hukumci yana juyawa ne tare da illashi wujudan wa adla ko ba ka da bane idan illa ta samu to hukuncin zai samu in ba wanda an kai tafsiri ba kuma inda muka yi bayani an gane ku ya za mu gariya mutumin da ya je dush yana da alwala sai ya fi tsari sai ya fito bayan ya yi ɗahara zai yi alwala kuma zai alwala ba me dalili bawalin da ya yi to kuma sai sake wani fitsari zai yi alwala kuma zai ba bayan hukuncin ya yi alwala zai sake domin illar shi fitsarin naqidul lil wudu'i to duk lokacin da aka samu fitsarin kuma dole inda ana so ai sallah sai an yi sai an yi alwallati in kuma ba a yi fitsarin ba to tun daga sallar asuba in ba wani abin ya warware alwala ba haɗi shari'a na iya na fata abinci amma kan ka zauna da alwala guda kullum ka ce kai sallah biyar ka ce kai wani matsayi gari ka na fata abinci wasu na yin wannan ne don su kuda gane su manya ne almuhimmu dai alhukumu ya duru ma illatihi wujudan wa adla na fata abinci wa iddat lil muttaqin ma hiya al illa li kawnihim muttaqin فإذا ارتد الإنسان والعياذ بالله زالت أنه هذه الصفة وزال أنه هذا الحكم وصدقوا مفهمتا المهم دي سي الطرد الطرد أصل الطرد شيني كورا an gane ko amma shi wannan galibin malaman usulul fiqh ba su yi aiki da shi ba na fata an fince ni shi at-tard kin nan suna ganin kamar yana da matsala na cewa ayi tard kamar a kuri wajen munasaba kina akwai maganganu da dama babu tun lokacin da za mu kawo waɗannan abubuwan saboda malaman sun fassala bayanin su sai dai mu gaya muku wato maraja ɗin da ya kamata ɗalibin ilimi wato ya koma ya duba su an gane ko sai attard attard shi ne wato a kori duk wani abu wanda bai da alaƙa da wato matsala sai a bar abin da yake da alaƙa da ita domin shi ne attardu wato a ce an yi kora an gane ko to a fitar da abin da bai da alaka da abu sai a tabbatar da wanda ke da alaka da shi shi ma dai yana da ɗan alaka da asabru wa taqsim kenan na fatan ce sai dai sun ɗan bambanta saboda shi asabru wa taqsim bincike ne da an yi shi ko aqrabu sai an tattara sannan a wace shi ko ga suna tare na a rinka fiffida ban sani ko mun fahimta duka abubuwa ne usulul fiqh sai dai dalibin ilimi ya jazarci sai tanqihul manaqi asalin tanqih shine tacewa da shi da tahdib almanat shine almanat asalin shi shine abinda an karata rataya anatal hukma to sai an kace ma illa almanat saboda akan ta ne ake rataya hukunci kamar yadda ake rataya takobi da akan ici an gane ko to shi tanqihul manat sai an tace a gane illa to su uku suke an gane ko za ku iske malaman usul fiqi suna bayani kansu akwai takhrijul manat akwai tahqiqul manat akwai tanqihul manat takhrijul manat yadda za a fiddo illa to bayan an fiddo ta a tanqihu za a tace don a fiddo ta takhrijul manat sai a fiddo ta tahqiqul manat sai a tabbatar da illa tana tasiri ko ba ta tasiri ko ba karbi sai ce to ilgha'u fariqin ala tawali shine abu na goma ilgha'u fariqin sai ilgha'ul fariq ko ba karɓar ne mutum ne ya je ya yi fitsari a cikin ruwa rijiya ya halatta bai halatta ba ko tunda an ce manzala su zama cila ya bulan da harkun filma idda'in a riwaya ta jami filma irrakit ruwa wanda a tsaye ba a fitsari saboda yana ɗauka cututtuka da masu yawa haka ne kuma haka ba to illa da ta sa an ka ce kai wani sai ce to laye bulan na an ka ci kakkai ba wani sai ta ɗauko tanu cike da fitsari sai ya zuba cikin rijiya ya ce me yawa da laye ya ce a'a ai laye bulan na an ka ci ni kuma ba bawali na riga tanu dai na da ciko na ko ƙwarye su fitsari na zuba sai a ce a ilgha'u farid ai babu bambanci tsakanin wanda ya fi tsarin da wanda ya ɗauko ƙwarya ya zuba ai ya mafi banna to ilgha'u farid la farqa bainahum bal zalika ma ashad to shi da ake kira istinbat illa kaga sai ka gane illar da ta sa aka hana wannan abin ba turawa sun tafi suka ce ana ɗaukar cututtuka ba ana wanka cikin tafki a'a musulunci ya gaba da ba a yin fitsari ba a yin kashi domin ruwan tsaye suke inda zai ta shiga kuka yi wanka ko kuka sha za ta dawo muku amma sai muka bar nasu cikin kace ai turawa sun kawo mana wata experience experience kin gidanwa ilgha'u fariqin ala tawari to inda sune guda goma masalikul illa kadiba cikin littafin alfiya ta maraqis sa'ud wanda ni muka bayani sharhinta ko sharhi na sheikh muhammadu al-aminu shankiti ko sharhi na shi mai littafin nashrul banu da alamaratus sa'ud ko kadiba cikin muzakkira fi usulul fiqh da sheikh muhammadu al-aminu shankiti ko kadiba cikin rawdatul nazir ta ibn qudama an gane ko ko kadiba cikin wani littafi jam'ul jawami' na imam suyuti babi na masalikul illa da sauran littattafan usulul fiqh wanda na dan baka misalai ne kafa sai ka gane shi akwai aiki da babu ɗan uwa musulmi lokacinmu ya kai karshe kuma dai muna cikin zancen illoli amma darussa ne wanda dole sai an yi su bai tuttukan sai ka rike masalikul illati dil ashiya'i النص والإجماع فالإيماء فالصبر والتقسيم فالمناسبة فشبه فالدوران عاقبة فالطرد تنقيح المناط إلغاء فارق على التوالي سيكريكي تم بيتي أكني dan ya kamata mu dakanta insha Allah ta'ala sai darasi na gaba zamu zo mu dura inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to dai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh